وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba biyu ga watan Al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas kenan an shigo sabuwar shekara ta musulunci a kalandan miladiya sha bakwai ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida to kamar yadda aka saba a ranaku irin waɗannan na laraba muna karatu a wannan masallaci na abubakar ne siddiq basawa kuma muna cikin wannan littafi mai taken asirarul bahiyya wallafar ɗaya daga cikin bajiman malamai a shekul allama muhammad ibn ali ashaukani rahimahullahu ta'ala wanda allah ya warasuwa hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin daidai wannan shine darasinmu na tamanin da bakwai a jerin giyar darussan cikin wannan littafi na fikihu mai wannan take na addu'arun bahiya darasi na tamanin da bakwai ya zo mana kuma daidai gabar kitabu zamanati ko kitabu azzaman littafi da zai magana akan tsaya ma wani ko yi ma wani lamuni shi ne ake ya yi ma wani shoki ko abinda ake nufi a zamana shi ne a babi na taimakekeniya tsakanin ɗan uwa musulmi wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kuma a babi na mutum ya hango falala da darajar da Allah ya ajiye kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya mana bayani mai yassara an mu'minin kurbatan min kurati dunya yassara Allahu anhu kurbatan min kurati yawmil qiyamah wanda ya yalwata a wanda ya yayima wanda yake cikin damuwa damuwar shi a nan duniya to shi kuma insha Allah Allah dai yayi mashi damuwar shi daga damuwar ranar alkiyama to lura da waɗannan babukan ko waɗancan falaloli to sai wannan babin ya ƙara samun tagomashi inda al'umma za su so su ci gajiyar shi to sai shari'a ta ba shi ka'idoji man ce zaman shine wani ya karɓa dukiyar wani kila rance ko mu ce bashi ko dai wani abu mai kama da haka sai maganar biya ta taso ko kuma aka ce ba za a bashi ba rikatuwa ne mahaifiyar shi ba zai kai asibiti iyalin shi ba zai kai asibiti abinci ba zai sayo iyalin shi gidan shi zai gyara da badaran nan da yanzu aka fara ruwa ni na tsaya mashi ka bashi nawa yake so dubu ɗari biyar zai biya a cikin wata goma dubu hamsin hamsin sai mai dukiya ce shi ba zai bayar ba kila kamfani ne kila ɗaiɗaiku ne da sauran kai sai ka zo a matsayinka na azamin sai ka tsaya mai ana ce mai shoki ko ko kuma garanto to yana da falala to me yanzu ba fallar ce za yi mana bayani ba menene hukuncin wannan zamana tsaya ma wani farko dai shari'a ta faɗaitar da ni haka domin akwai taimakekeniya a jirgin wa takawa sannan akwai yaye ma wani damuwa sannan akwai faranta ran wani cikin ‘yan uwa musulmi za a fara taron shi a lokacin da aka yi mata haka. To abu na sharaɗi na gaba da za ka kalla shi ne ya zamana abinda za ka tsaya mashi ya samu ko ya yi ba na haram ba ne, ya zama ba na haram ba ne, kada ya zama na haram. Misali ya ce to ka tsaya mashi ya samu bashi din zai fara sana'ar alaji. A to wannan ba za ka tsaya mashi ba. ko kuma ka tsaya mashi ya samu wani rance saboda zai je kallon wani kwaf wani ba za ka tsaya mashi ba ko kuma ka tsaya mashi ya samu jari zai fara siyan kar abin nan jakuna kaga in ka siyo jaki daga katsina niger jigawa ka zo da shi zaria ka wuce da shi bauchi ka sayar ai a gaba ne shi ko to da nan dai ba ci muke ba sai dai a duba gwargwadon kaurin sun yi shi gwargwadon farashi da karfi shi kenan to amma sai ka siya ka kai inugu a to kai ka san a can bantashen shi za a yi to irin wannan sai a ce ba za a yi ba a ya zama na dai abinda zai yi din alal birri wal taqwa ne wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan to ba ku shari'a ta fadaitar da mu ne haka to lokacin da ka zo ka tsaya ma wani ina hukunce hukuncen da ke tattare da tsaya ma wani ma za alaika wa ma za nak mene ke kanka idan an samu matsala ya zo zai ta bashi sai ka tsaya maki cewa to wane zan tsaya maka akan bashin nan har a tabbatar sun baka da ka ba shi sai ya biya wala Allah ya gudu wala Allah ya musa wala Allah ya talauce ko wani abu mai kama da haka yanzu wa zai biya to kafin ka tsaya maka ka san cewa kai za ka biya na biyu idan wani ya shiga wani irin yanayi yana neman wata dukiya ya rasa wanda zai abin nan bayan ya riga ya ya je ya ci bashi bayan ya ci bashi kuma sai lokacin biya yi kuma ya rasa wanda zai biya mashi shi kuma ya rasa kuɗin da zai biya sai nemo ka da ka zo ka biya mashi sai ka zo ka biya mashi to babu laifi a irin wannan lokacin kana da haƙƙinka nema haƙƙinka kan cewa ai shi ya nemi ka biya mashi saboda kai yanzu a matsayinka na damin rance ka bashi wancan kuma tsaya mashi kai ka aka ba shi rance da sharaɗin in ya gaza kai za ka biya kamar kai ka ci rance. Asali na ƙa'idojin da shari'a ta sa shi ne, duk lokacin da wani ya ci bashin wani wajibi ne ya biya. Duk sanda ka ci bashin wani wajibi ne ka biya, wannan lazim ne. Shari'ar musulunci ta wajabta mana haka. To sai ma da yake cewa ya bude da wayar jibu ko? Soke yajibu alaman zamina ala hayyin aw mayyitin taslima malin ayyaghramu inda salati yajibu ya wajaba alaman zamina ala hayyin mana yana da haƙƙi wanda ya tsaya ma wani rayayye ya wajaba akan wanda ya tsaya ma wani rayayye aw mayyitin ko ya tsaya ma wani matacce taslima malin mika dukiya aw yagrimahu ko kuma ya biya shi inda tsalab lokacin da aka nema lokacin da ka zo ka tsaya ma wani aka ba shi ranci wajibai biyu ce kanka na dole ɗaya kai za ka yi tsayuwar daka ka tabbatar an yi sai kuma a kanka za a yi shi ba neman mashawararka abu na farko da za a da za ka yi ƙoƙari kai shi ne in ka tsaya ma wani ya ce bashi to ka yi tsayuwar laka har ya biya almuslimu na ala shuruɗi gwargwadon sharaɗin da aka sa idan bai iya biya ba to ka san cewa kuma kai za ka biya shine jumlar ƙarshe ce a yaggari mahu inda salam ya biya waɗannan kuɗaɗe lokacin da aka neme su lokacin da mai kuɗi ya nemi kuɗi shi saboda balagal kitabu ajala alkawari na da aka yi na neman kuɗi na yadda na biyan bashi to lokaci ya yi to a lokacin sai ka zo sai ka tsayuwar daka sai ka tabbatar da cewa ka biya mai shi al-imamul bukhari ya fitar da hadisi da shi da wani shi daga hadisin salama ibn al-aqwa babban sahabi salama ibn al-aqwa yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata a gare shi imtana min as-salati ala man alayhi ad-dayn ya ki yin sallah ga wani mutum da ya rasu ana bin shi bashi ya zo ya tsaya akan gawar zai kabbara sai ya waigo ya ce alaihi dayi ya jama'a ana bin mutumin nan bashi kalu na'am suka ce ya rasulullah ana bin shi bashi sai ya ce ba zan maki sallah ba sallu ala sahibi ku je ku yi sallah ga ɗan goma ku je ku yi sallah ga mutumin naku ɗan dangin naku ku je ku yi mashi sallah shikenan fakala abu katada sai abu katada radiyallahu anhu ya ce salli alaihi ya rasulallah wa alayya daidu ya rasulallah kai hakuri kai wa mutumin nan sallah bashin da ke kan shi yana kaina kaga yanzu sai sai na abu katada abu katada lansari ya zama me ya zama azzani shine shine ya zama ya tsaya ma wancan to ya tsaya aka biya shi bashi a ya tsaya kan cewa ya ci gajiyar kamar an biya shi bashi an ce ba za a yi mai sallar janaza ba sai ya biya to sai ya biya mashi tunda shi a lokacin ma ya rasu ai da ana zuciya ne sai ya ɗibo ai to shi ne fa sallah alai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya mace sallah har daga baya ya haska biyu abokan tafi lansari bayan kwana biyu yake ce mashi to ya bashin nan ce ya rasulullah ai shekaran jiya aka yi zan biya to da suka tsara sake tambayar shi an biya ce mashi an biya sannan bai ce al'ana baradat alaihi jildu sai yanzu da ka biya ne aka daina gasa ko kona fatin shi ba shi ne fa kila abinci ya sa halal ne ku kila kudin makarantar yara biyu kila kudin maganin iyaye biya kaga duka wasu ayyuka ne masu muhimmanci ma dai shara ba ta kalla haka ba da haka dai wajibi ne ga wanda ka tsayawa ka tabbatar da cewa in babu shi to kai za ka biya ina ga a zamanance ma a tsarin bankuna haka ake yi ko sai dai a banki yanzu mu ce kawo takarda ce dan yi mani shoci za ka yi ce mashi suna da ruwa kar ka yi musamman ida za ka hararo ba wata ballar lura ba ke tuka a jinkan zai canza kawai wadda aka siya wata shidan nan baya me ta yi wai kan mutane su gane ya fada kwata da Allah ya gane ka fada ba gara ma ka bari ba kawai inda dai mai duka ya sani to ga in na halal ne na tsarin da shari'a ta ba da dama ne ka iya ka tsaya mashi amma ka sani za ka ba da bidiyon ɗinka za ka ba da waye naka lokacin da aka zo cire kuɗi aka leka a kan ɗinki ba koko aka sake lekawa ba koko ba ka sake lekawa shi wuta da wa kan ɗinka sai dai ka ga alal alasa ka tuna ba in ma baka tuna ba to ɗayan su za ta tuna ma banki za ta tuna maka to sai ma da ya kawo ta ka'ida wa yarji wa alal mazmuni an ya halatta ga shi mai lamuni shi shoti ya halatta ya koma ga wannan da ya tsayawa ya nemi ya biya shi kuɗin shi in kana ma'amuran min jihati in umarnin abiyan daga hannun shi suka fito an fahimta in shi ya roƙe kai ki dannawa ne sa mana hannu wannan cibiyar musuluncin su ba na baki ba ma ruwa karɓa da miliyan ɗaya za a rika cire dubu hamsin hamsin wata ashirin na gama jiya ya to ba damuwa dan wurin nan ne bikin nan ne dai ka zuwa kashe wata wuta sai ka dangwala mai hannu sai ke sa da ya zo yana cikin ya biya wata biyar ta ga koreshin da yake yi yanzu hamsin sama ba ya samu ba aka leka akawunin shi aka leka akawunin shi aka zuba ya aka dawo naka kai kuma sai kai ta rubutawa ya biya wata biyar ka biya wata sha biyar tun da ya biya wata sha biyar ya biya dari biyu da hamsin ka biya dari bakwai da hamsin sai ka nemi ya biya ka dubu dari bakwai da hamsin ɗinka shi ne ya ce wa yarji'u alal mazmuna an ya halatta ya koma ma wannan da ya tsayawa wanda ya kasa biya har aka zo aka cire a kuɗin shi amma da sharaɗin in kana ma'amuran min jihati idan umarnin ka tsaya mashin daga wajen shi in ba shi ya ce ba kawai zuwa kai kaga bashi zai ci kawai ka ce kaga ban san shi ba sa za ka yi zuwa ka ce to malam da suka ce ba za su ban ba kai ne a karan banin sun ka ce su ba kai me a karamta ni ban da kuɗin da zan biya kai dole za ka biya dole za a biya ka amma ba saka kaso ba in kuka je kuma kotu ya fi ka gaskiya shi kotu za ta saurara ta wuce za ka biya shi ce to to to shi kenan duk wata zan ba shi dubu biyar ɗari biyar a ci gaba da bugawa gani ilayomi tanaji ko to wannan ka'ida ce mai muhimmanci kwarai-kwarai da gaske shi yasa suke cewa inna zamina idza saddada dainan an shakhsin akhara shine almadamuna anhu kenan fa innahu yahiqqu lahu shar'an استرداد هذا المبلغ من المضمون عنه بشرط أن يكون بأمره أو طلبه بشرط شيء نما كما ليتي ومن ضمن بإهدار شخص wanda ya je ya tsaya ya yi beli ya ɗauki lamuni kan cewa zai halarto da wani mutum ko ta in za ta ba da beli galiban tana neman haka ko wa zai tsaya maka wanda in ba a ganka ba a kama shi sai ga wani a teburin mai shayi yana ta cewa ko ta ta zalunci ne. shi bai yadda ba ba zalunci kuma kan aka zo da aka ce to shi kenan an kama wani mutum amma ana so a ba da beli to wa zai zo ya tsaya mashi har sharuɗan beli su cika babban sharaɗi shine ne duk wanda ya tsaya mashi to ya tabbatar zai zo mana da shi rana ya kewu idan ya gaza zuwa da shi rana ya kewu shi kuma za mu kama shi duk hukuncin da za a yi ma wancan shi za a yi mashi duk hukuncin da za a yi to shi ne cewa wa man zamina wanda ya tsaya ma wani da ya hidari shafi da cewa zai kawo shi gaban shari'a wajaba alaihi ihdaruhu wajibi ne din ya kawo shi aga kai yanzu sai kai la'akari da wai ma waye zan iya tsayawa har in kawo shi abu ce wallahi wani mutum ne gashi nan daga dajin birnin gwara aka kamo shi suna kinnafin to dan uwa ne tunda aka kawo shi sallah yake kai wa zai tsaya mashi kai sai ka tsaya mashi za ga wani kwamiti da ake wai na na abai ba fulatani ba ba bulana ne ba wai abai ya je kotu kallo alkali ya ce ta wannan matar inda wanda zai iya tsaya mata za a za a iya sakinta a hankali sai ta biya kudaden da ake da ke binta alkali ce ko akwai wanda zai tsaya mata kowa ya ki miƙewa ina ga mutane sun gano ta irin kura ci da gashin nan ci kawai sai sai abai ya miƙe jeran kai da duk mutanen kotun nan ba su da kirki na tsaya mata sai da ya tsaya mata da aka gama komai ya sa hannu daga ce to akwai kuɗi miliyan kaza sannan dama an yanke mata ɗaure rai da rai yanzu jeran da aka neme ta ba a ganta ba to kai za a kama ki haka tsayawar take aka ce haka tsayawar take sai maza ya zauna ya ce ta ranka ya daɗe mun zauna mata amma da ya zauna mata bai sa hannu ba ya alkali ya dariya da ya gaje kawai za a mai da abin kwamiti sai ya kwanta ya ce mun kwanta mata da ma zaman to an ba zai titi ba to lalle bari ya kwanta mata a janye abin nan kenan to kaga shi bai karanta fikihu ba ai ba kwa za ka tsaya mawa ba ba kwa za ka tsaya za ka tsaya mawa ba akwai wanda in ka tsaya mashi dan an neme shi ba a gan shi ba an ɗaure ka baka da asara ana neman ko ba ba a ganshi ba sai aka kama dan shi aka ɗaure ai ba wata damuwa a ci gaba da ɗauri in dai ba wani kubuta ko amma kawai mai gidanka a siyasa ko da kyan mai gidan mai gidan ne bai ma'anar kalima ka iya tsaya mai lokacin wasu ilahan amma mai gidan na fosta ne a yace ya kuta a fosta kai ma ka tsaya a fosta din hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan ko to wannan ka'idar tana da muhimmanci sai ce wa illa in ko ya kasa kawo mutumin to garima ma ali ya biya gaba ɗaya tajisin da ake wa mutumin wasu kuɗi ne dubu ɗari kaza miliyan kaza to shi zai biya kuma ba a zalunce shi da sisun kwabo ba ka'ida ce ya kamata in bai san ka'idar ba lokacin da zai tsaya ma wani fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamu da haka wannan shine babi na zaman matsaloli na beli suna ciki matsala ta beli matsala ta tsaya ma wani shine ma ake cewa zaman din ana fassara zaman din da beli ko kuma matsaloli na cin bashi shi wannan ba a kiran shi da beli sai dai shoti haka ko damini ko wanda ya tsaya maka a matsayin lamuni to shi kuma za ka yi la'akari da wane ne hatta la ta taqa fi waraka to sai ta kitabu sulhi littafin sulhu littafi da zai magana akan yin sulhu aslan sulhu na zuwa ne lokacin da aka samu sabani tsakanin mutane guda biyu to samun sabani tsakanin mutum da mutum ba abun mamaki ba ne ko ba abun zargi ba ne ko ba abun aibatawa ba ne a abun aibatawa shine tanadin da shari'a ta yi na sulhu wani ya ce ba zai ba to idan ta zama haka ko al'amarin ya zama haka to sai ya zama an auka wa matsala dan adam zai iya samun matsala da wani ba ma sai ai kokari sai a zo a ga an yi sulhu wani lokaci sabanin na faruwa ne saboda masharranta ko shekaru da ke tsakani alwushatu kenan yan gulma da makirci wailun kulle goma zafin loma za kenan wani lokaci kuma yayyar ko rashin fahimtar junar na zuwa ne ga ɗaya daga cikin masu rashin fahimtar junar saboda rashin fahimtar rayuwa akwai wani salon magana da ke cewa mahama kunta sadiqa satajidu man yukazzibuk duk duk yadda ka kai duk yadda ka kai a gaskiya to sai an samu wanda zai kare ta ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine as-sadiqul masduq amma kun sai kare ta shi suka ce ma ai saboda kaiwa makora a ƙarya shi boka ne shi dan tsafi ne ma shi kaza ne shi kaza ne shi kaza ne saboda haka sunna ce ta rayuwa kuma yake ce suna cewa wata salon wani salon zancen wa mahama kanat tasarrufatuka sahiha satajidu man yattahimu hadal khata duk yadda ka iya mu'amala sai wani ya turme ka da kuskure da zaniya da sore to ka gan ka fahimta ka to za ka samu sauki wajen ka zo kai ta kokkwalla gabatan gabatan har ta buƙaci sulhun ba amma akwai lokacin da yake zama amrun ne zaruri to wannan babin shi ne zai mana magana akan sulhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗaitar da mu kwarai da gaske ga yin sulhu idan wani al'amari ya faru a tsakanin wasu ƴan uwa to a yi ƙoƙari a tabbatar da cewa an yi sulhu a tsakaninku kada a bar shedan ya ci gaba da cin karen shi ko kasuwar shi ba tare da masu sa ido ba nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisan shi ingantattu ya kwadaitar da mu game da yin sulhu kafin shi ayoyi da dama sun kwadaitar da mu game da yin sulhu Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nur yana cewa la khayra fi kathirin la khayra fi kathirin min najwahum إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس سورة البقرة نتوى والصلح خير صلح نم الخير وتقاية سورة النساء Allah mulkin sarki ce babu alkhairi cikin mafi yawa ga mitin mitin mitin da ganawa da ake yi sai wuri uku duk ganawa da zaka ce ma da dan jima na ina son ganin ka katta fita da yanzu illa man amara da sadaka sai dai yadda ka keɓe shi ka ba shi shawara ko umarni da ya sadaka au ma'aru ko wani aikin alkhairi au islahin bainan nasi ko kuma ka yi sulhu a tsakanin mutane Nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ala ukhbirukum bi afdala min darajati salati was siyami was sadaqa ita ya sahabbai na ya ku jama'a ta bana ba ku labarin wani abu wanda falalashi ta fi kai ta sallah falalashi ta fi kai ta azumi falalashi ta fi kai ta sadaka kaga kuwa sahabbai yana tabbatar hankalinsu zai dawo su ji shi ko wannan abun menene qalu bala suka ce muna so ya rasulullah sai nabi ce musu islahu zatil bayni ibadar da ta fi sallah falala ta fi azumi ta fi sadaka ka nemo mutane guda biyu da ba sa shiri ka sulhunta su ka gama cin zaɓe mala a fadar Allah kam ku ne wasu sabiquna sabiquna ula'ikal mukarrabu ka ci gaba da karanta kai ka san an dace annabi ce islahu zatil bayni sulhunta tsakanin mutane guda biyu ta nabi ce fa inna fasada zatil bayni hiya al haliqa kaga rashin fahimtar juna da ke faruwa tsakanin wai da wani da wani ba a ce wani ma fa yadda ka san mujalladai haka zaka je na faɗa maka kaga da ni da wani ni in wani na wuri ban da man dattan shi ke lissafawa to sai nabi ce to bari ka ji matsayin irin waɗannan kenan in mun fahimci wannan hadisin inda abinda za a yi wa mitin to wannan na ji a kira mitin na masu hankali na ƙwararru a ce kowane mu ya zagaye garin nan da kwakwalwar shi da zuciyar shi da waye da waye ba sa shiri a kafa kwamiti a tara kuɗi a ba da lokaci a yi connection a kai a komo sai an sulhunta su wannan ba karamar ibada ba ce sannan ya ce fa inna fasada zatil bayni rashin fahimtar da ke faruwa tsakanin wasu mutane guda biyu iyal halifa ita ce mai aski wafiru ya ce masu ruwa sanar ce la a kulu ta luku sha'ar ni fa ba ina ce maka ku ta haliku sha'ar ni fa ba ina ce maka rashin fahimtar da ke tsakanin mutane guda biyu tana aska gashin kansu ba annabi ce a farka je ka tsara ni wallahi ba haka nake nufi ba walakin tahliqu dina kana aska dinin duk wanda suke gaba kullun tsaitsaya addinin sa ake da da suka tashi a lahira suna ta kallon ina musuluncin nawa da kai gashi nan ka take fi shekara fi yomin kana me kai da rubu kamsi na alfasana to da addinin naka ka gama aske shi da gaba da mutane wani zai ce to ai ba za ka iya mutane ba shi ke nan da ma haka ake so annabi ya ba mu sirrin ya ce al'arwahu shurudun mujannada tun asalin halittar rayuka haka aka rika haɗa su kumma kumma ma ta ba min kalafa waɗanda suka zo kusa da juna sai ka ga sun haɗe a nan duniya sai ya yi abota sai ya amintaka sai ya yi aure sai ya zaman lafiya sai ya soyayya sai ya kauna ya ce waɗanda kuma suka yi nisa da juna ko suka ba juna baya to za ga sun saba a tsakanin za ka je ka ga uwa ɗaya uba ɗaya ra'ayinsu daban-daban amma ba sa gaba wayannan sun san me ake cewa rayuwa bai maka ba kuma cikin ku ɗaya amma za ku gaisa in wani abu na farin ciki ya samu ku ne amara kirjin biki in wani abu na masifa ya samu ku ake fara wa jaje amma ba ɗan sawa kuke ba da zai zo da wani ra'ayi za ka iya aje ra'ayin shi ka ɗauki ra'ayin wani don ka fahimta ka haka sunna rayuwa take to balantana kuma wasu mutane a gari kowa a duniya ai Allah ya taimake mu ne gara da Allah bai wucewa kowa ya soka ba ai ai malam da ka bane wayar gaisuwa kawai sai ta sai ta samu ka kansar kwakwalwa a ce duk kaduna kai kuna shiri da kowa ka san sallar farilla ita ka sayi tana cikin yi sai ga wani mutum aka wuri shi ma ko an mashi rasuwa ai ga wani ma aka ciya dukka kosa ya sallama ka kira kai daji to sai Allah ya zabo dan adadi kaɗan su ne suka san ka su ne ka sani wani mai psychology yake cewa ma Allah ya wuzubin kwakwalwa ɗaiɗai ne suke tsallakewa mutum ɗari da hamsin ake baka wanda da za ku yi wata shida shekara guda ba ku haɗu ba kana haɗa za ka kira sunan shi mutum ɗari da hamsin suke da su a zuciyarka suna wuce haka sai ka yi tunani sai ka ɗan yi shiru na san fuskan nan amma na manta suna ga sunan katina amma ka manta ina kuka haɗu to sai ya tuna maka ko kuma can sai abin ya dawo a shukuriya an kai shi risaf saboda ba shi a cikin abin da aka baka bonus to kaga wannan taimako to yanzu kenan sai a ce a buɗe kwakwalwarka kai kowa na kanka ba zai yi ba ai dole wasu su ji haushinka kuma daga cikin abin da zai sa a ji haushinka motsin da kake da rayuwar da kake in kana so kowa ya so ka to ka mutu kuma ma in ka mutu wani sai ya ji haushi mutuwar banza irin tawada ne da muka shirya tafiya ka san direban da zai kai mu yake yake aure kawai direba ya kira ce a mashirantuwa pro interview na misin ɗinta ne ko kuma haka na je na hawa ta motar mutum ya rasa radda zai zai radda ranar interview kaga yanzu ma mutuwar ce ma ka bata mu wani tsari yasa al-imamu ash-shafi'i al-imamu an-nawawi al-imamu suyuti yake cewa walattu bi nadi min maqalati qa'ini walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ad ni na yadda ba zan kubuta daga sukar mai suka ba ko da zan shiga kogon dutse mai wuyar hawa ba yadda za a yi sun kubuta in ka shigo cikin mutane kai mu'amala to in ka cika sakin fuska a ce fitta munafunci wankan ku yake soyayya in ka cika ɗaurewa a ce sai ta wani shakar kanshi to ya to ne za ka yi kenan dukkan aji ra'ayin mutane shi Allah da manzo ya suke so kawai ka yi wanda ka yi yadda Allah ke so shi kuma baka yi mashi ba ya fi shaidan gaba da kai a ci gaba da ba ruwan ka in ka ganshi ta assalamu alaikum ko ya ansa ko kar ya ansa ka ka yi wilin din to wannan sulhun yana da matukar muhimmanci kai kada ka riki kowa da gaba amma baka isa ka hana wasu su rike ka da gaba ba wannan ba ikon ka bane amma kana da iko kamar yadda wani mai hikima yake cewa ka rika girma da jikinka ba ra'ayinka bane ko ba kokarin ka bane amma ka girma da hankalinka wannan yin kanka ne ka ce yanzu an haife ku tare shekara talatin za ga wanda aka tsara rikin juna duk suna ta ƙara girma lokaci guda duk sun girma ba kokarin su bane ba bajinta su bace shi za za gaban ma alfahari da haka amma za ga wanda kuka taso tare shekaru talatin talatin ɗaya har yanzu bai da hankali yanzu shine za a iya tuhuma shi dan me dan shekara talatin yanzu bai hankali ba yace wannan ikhtiyaruka ne wancan kuma walaysa min ikhtiyaratika to wannan babin zai magana akan matsalolin da suka shafi yin sulhu a tsakanin musulmi to shine yake cewa huwa ja'izun bainal muslimin sulhu a tsakanin musulmi halal ne mana halal ne a yi sulhu a tsakanin musulmi la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ko yin sulhu a tsakanin mutane ga falaloli masu tarin yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة kullum idan rana ta gudu ka sulhunta mutane guda biyu to za a baka ladar kayi sadaka to lallai sulhu halal ne a rika sulhu a tsakanin mutane illa sulhan ahalla harama aw harrama halala sai dai sulhun da ya halasta haram ko ya haramta halal a ta wannan sulhun kuma baya halatta mutum ya shige shi akwai hadisin amru dan au wanda ne abu dauda da bin majah da imam tirmidhi da hakim da bin hibban suka ruwaito yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce as-sulhu jaizun bainal muslimin sulhu halal ne a tsakanin musulmi illa sulhan harrama halala wa halal harama duk da akwai maganganu da aka yi a kan wannan isnadin musamman to da haka an umarce mu da mu yi sulhu amma sulhun ya zama na zamu yi cikin halastattun abubuwa ne kada ce to a sulhun ta wani da wani don su yi abin da bai halasta ba a ba ya halasta ko a sulhun ta wani da wani don su haramta abin da ya halasta shi ma wannan bai halasta ba wai duzu anil ma'lum wal majhul bi ma'lumin wa bi majhulin wannan irin wani salo ne na magana da ila da ya ce mana wa yajuzu anil ma'lumi bi ma'lumin aw wa yajuzu anil ma'lumi bi majhulin wal majhul bi ma'lumin inda ya faɗa haka da ya mana sai ya halatta ai sulhu an ma'lumin game da wani abu da aka sani bi majhulin da abin da ba a sani ba kuma ya halatta a yi sulhu an majhulin bi ma'lumin misali miji da mata ne rigima ta kauri bayan shekara sittin da aure sai ta ce bai cika mata kudin sadakinta ba aka ce ta kawo shaida shaidun da suka je ɗaura wurin duk sun kare ko ba ta da wani abu a rubuce shi ko miji ya tubure ya ce ya yi balance aka tambaye ta nawa ne yawan sadakin da bai cika maki ba ta ce ta manta amma dai yanzu ya ba ta dubu ɗari biyar to kaga sai aka zauna sai aka zo su da aka ce to kai ka yi haƙuri ka yi haƙuri akwai yiwuwar wannan kuɗin ma in ka ba ta ka dawo daga ita sai kai ta baka kamar yadda masana ɗan adam suka ce shi namiji shi mutum yana da abubuwa ne guda biyu akwai al'udur dakhili da kuma al'udur kharij akwai zuciya akwai harshe to shi namiji in dai namijin namiji ne akwai mata maza to in zai magana zuciya shi yake fara sawa a gaba so da kan zuciya shi za ta yi editing ɗin abin da zai faɗa sannan in zuciya ta gama sai a ba baki sai ya fita amma mace ba haka take ba ita mace tashin farko bakinta take ba magana isa za ta zazzago magana ba daɗi sai ta gama sannan sai ta aika wa zuta ta yi editin ko na yi kusuri sai zuciya ta ce amma ba shi da hankali wani kika faɗa ma haka to shikenan kana dawa za ta yi za tana kuka ka yi haƙuri ka san mu mata ba hankali gare mu ba yasa in ta kwaɓa maka karkara ma in ka kasa haƙuri ka bar gida sai ka ƙirƙiri tafiya ba bari ka tafi ta raba gai da kawo ku kwana biyu a hanya hawan mambila kawai zai mantar da kai gida da sai za ka dawo kuma ta duk ta kosa ma ka dawo saboda ita da harshe ne a gaba an yi an yi mata su canza wannan salon kaddara ce ba za su iya ba kwaɓo magana za ta yi in ta gama kwaɓa ya ce ma zuciya yi bai ka duba ma shi ko namiji in dai namijin ne sai ya ba zuciya ce duba ma shi yasa da a ce an bai wa matan aure saki da mun sauko sai ka san an ba mata sai dai a ba su saki ɗari uku ba shine wata za ta lallaba ai wata ba ta kare ba kullum goma kenan da ma ku duba yadda aka ba maza uku kawai sai shekara hamsin ya amfani da kodewa saboda kullum in ya ba zuciya sai ya zuciya sai ta taushe shi qala Allah ta'ala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tajriba kaza ka sai ya hawara da za a jaraba a ba su sayyida to da su sayyida kan sun miƙa wa harshe ya gama kakkaɓe ɗan jarin to da aka zo sulhu kaga ta manta nawa ne ko to ya halatta sai ku yi sulhu akan wani adadi sananne kina za ce to yanzu ita dai bata san nawa zaka cika mata ba amma cika mata dari da ba ta dari da ke kuma karba ya hakuri karki ce komai ce to Allah ya masa albarka to kai kuma sai ka nemo dari da kuma sai ce wannan sulhun an yi shi ne sulhun anil majhuli bi ma'lumi an yi sulhun abinda ba a san nawa bane amma an karkare da abin da aka sani ko kuma a yana bin dubu dari biyar an san ita yake bi kila wanda ake bin ya yadda kila wanda ake bin bai yadda ba akwai asulhu alal ikrari wa sulhu alal inkari dan ka ce ina bin wani bashi shi kuma ya ce ai baka dina wuta ba ta mutu ba har yanzu har yanzu akwai damar a kira ku ai sulhu to shikenan yana bin shi dubu ɗari biyar aka zauna sulhu aka ce nawa zai baka ya ce ya ba da duk abin da ya ga dama ka sa akwai da yake faɗar haka me me hikimar shi hikimar shi dai shine kayan da yana binka shi ko isar da yake nema kenan to sai aka ce to yana binka ɗari biyar amma ka nemo duk abin da ya samu ka bashi yaushe za ka kawo ka kawo min ni zan bashi ka je ka nemo wani abu shi ma bai san nawa bane sai da aka kawo ka ce ya ce ga ɗari da hamsin a yi haƙuri sai ka tala maka albarka to sai ya ce an yi sulhun anil ma'alumi bi majhul to irin wannan ya halasta ya ce wa yajuzu anil ma'alumi ya halasta ayi sulhu daga abin da aka sani wal majhuli da abin da ba a sani ba bi ma'alumin da abin da aka sani wal majhulin da abin da ba a sani ba in ka kalli wannan zai zama yana da sura guda kuɗi kenan as-sulhu anil ma'alumi bi ma'alumi wa anil ma'alumi bi majhuli wa anil majhuli bi ma'alumin wa anil majhuli bi majhuli bai san nawa ake bin shi ba zai ce ya bada abin da ya samu ya san nawa ake bin shi ya bada kaza ko ya bada abin da ya samu duka wayannan sun halatta a yi sulhu a ciki saboda muhimmancin da shi sulhun yake da shi a cikin da'ira ta al'ummar musulmi wa dami ya halatta a yi sulhu game da jini kalmali kamar yadda za a yi sulhu a dukiya da akalla min ad-diyati min ad-diyati aw akthar da abin da yake kasa da diya ko kuma sama da diya diya halatta in dai awabin sulhu ne ya buge masu wani dan uwa yace ba shi ya buge shi ba aka yi ta kaiwa da komowa a ƙarshe dai aka ce to kun ga maganan nan a je kotu aka ce a mu zauna mu warware ta yace to ya yadda shine amma yana neman afuwa sai ba yi sulhu diya raƙuma ɗari zai bayar in kisan ganganci ne jaza'a a saniya da jaza'a talatin talatin sai kanana arba'in wanda suka cika shekara biyu kenan in shekara uku uku arba'in in shekara biyar biyar arba'in in shekara biyu a abin nan a wancan talatin talatin wannan arba'in shine zai baka ɗari saboda a kausa samun shi to da aka zauna sulu sai aka ce to ya bada raƙuma hamsin ya yi bi akalla min adiya kenan da aka zauna sulhu sai ka ce ya ba da raƙuma ɗari da hamsin bi aksara min adiya ya halatta amma in kotu aka je ba zai yiwu a tsallake wancan ba kotu ba sulhu take ba kotu hukunci take yasa abinda aka samu da sulhu yakan zama mai matukar albarka fiye da abinda kotu ta yanki ko ta zata yi ya shi yasa annabi da ya taru safe ya ce kukan kawo mana kara da ki kuma nukan zauna in yi yace ni ban san gaibu ba kawai in kun kawo man kara babban abin da nake la'akari da shi gwargwadon bayanin da kowane ku yi yace mai yiwa a samu wani a cikin ku ya fi zaƙin baki ya fi iya magana dan binni ne dan kawai kaga shi ba zai iya bayani filla filla ba sai sai yana tukka da warwara ko sai yana burma kanshi a hannun wanda yake nufin cutar shi ko kuma a gaban kotu da ko ba ta yi nufin cutar shi ba sai ce ya halasta a yi sulhu an dami game da jini kalmali kamar yadda ake a cikin dukiya bai akalla mina tiyati da abin da yake kasa da diya au aksara ko kuma abin da yake sama da diya yace likaunin lazimi fi dami ma adamin kisasi almalu huwa almalu saboda abin da ake biyan diyar da shi in ba kisasi aka yi ba dama shi ne dukiya ne in wani ya kashe wani da gangan kaga daga cikin manyan hanyoyin kisasi shi ne a kama shi a kashe shi ka tabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs mun rubuta musu cewa rai a bakin rai haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar la yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihda salatin سيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة wanda ya taɓa rayuwar wani shi ma a taɓa rayuwar shi wala kun fil kisasi haya na daga abin da ya cutar da mu a kasan nan dokoki na rashin kwakwalwa ka rasa da wani irin hankali ne aka zauna a kai wannan ka'ida duk bannar da wani in zai kashe mutum miliyan naka je kotu za a yanke mai hukuncin kisa wai ba za a iya zartar da hukuncin kisa ba sai gwamnan jihar dan demokaradiyya ya sa ko ba za su sa ba sun dai raina mana wayo ne wancan zaɗan akwai wani ɗan takarar sanata da muka yi muka yi muka yi wani taro da shi wannan maganan da kawo mai ce ai bari yi min bayanin da zan gamsu to ni dai na san in ko ba ayar da zai iya kawo ita kaɗai zai kawo ko nassin shari'a ya kuma bai da su yayi ta wani kwatance yayi ta wani kwatance to ai kai kanka wannan rabu da wa'annan kwatance kai kanka ba zai nasa da ba irin abun nan ne haka na koyo ko haka suka ce in faɗa amma dan me za a ce sai gwamna ya sa hannu rayuwar mutanen da ta ce ran na Allah ne aka taɓa to me yasa sauran ayyukan ba a ce sai ya sa hannu me yasa in za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a ce a ko bisa hannu ba za a iya yin waɗannan to rai ya fi ƙarfin haka shi yasa hukunci a filin kiyama game da rayuka da jima'u da ke sa da su Allah zai fara saboda akwai kwama cala kuma an tauye haƙƙin mutane da yawa kuma bayan Allah da yawa za su iya samun ni'ima saboda taɓa jininsu da wani yayi wasu kuma da yawa za ta halaka sai kake da ƙarfin da za a kwato jinin wani kai mirsisi saboda kujerarka ko tsoron wani da bai isa maka komai ba ko doluwar abin da zai maka ya kulla maka tuggu da makirci a kashe ka sai ne ba gaggawa kai ba wuce din je ka zai su zai su kama riga shi zuwa kai kama zama ɗan gida da zai zo yana fangan-fangan ga zanaban bayi ga haƙoƙin ibadullah ga shi makanoni ya zo larti ko kala rayu da da waye ma nasir ne ya rufe ce bari mu taimaka zama zai tafi lasharan nan kar mutumin ne je kulla mai sharri je bari in maza in bi bayan shi su da haka haƙƙin jini yana da matuƙar muhimmanci idan wani ya taɓa jinin wani ko rayuwar wani to waɗannan dokokin su za a bi amma lura da muhimmancin sulhu ba a ce dole kotu za ta yi hukunci ba duk da shari'ar musulunci ta faɗa diyat diyar kaza diyar kaza diyar kaza diyar kaza amma da aka saka ce to a iya yin sulhu tsakanin yan uwan waɗanda aka yi wa kisa da yan uwan wanda ya yi kisa a ƙarshe sai su zauna sai samu matsaya ta wani abu da zai bayar a ɓangaren haƙƙin banda ɓangaren haƙƙin Allah daga nan abinda suka yi sulhu a kan shi shari'a ta amince wa sulhu khair to shine yake kokarin tantancewa nan alaikum salam E ko da ɗan fashi ko wani farawo ya yi kisan kai idan ya kawo kan shi to gwamnati za ta iya cewa ta yafi daidai da yawan malamai suna cewa in kafin ya kawo kan shi bai taɓa jina nan bayan Allah ba in ya taƙaitu ne akan wani ɓangare kawai na al'amuran rayuwarsu wannan hukuncin shine ya ayoyi guda biyu kenan ko uku ko da ke cikin sautin ma'ida suka yi bayani إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا سيتي أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم ya yi bayanin yadda za a yi musu da matakan hukunce-hukunce guda hudu ya ce illallari na tabo min kabli an tafade ruwa alayhi sai dai waɗanda suka tuba kafin ku samu ikon kama su to fa alamu annallahu ghafurur rahim inda suka kawo kan suka ce sun tuba to kuma ku sassauta musu domin ku sani ma fa Allah ne karbar tuba ne duk tsananta muku sun da kuka yi Allah shi kuma zai iya yafe musu to idan sun zo sun taba jina ne za a samu abu za a sun taba dukiyar mutane ko jinanan mutane za ki samu wani abu na dukiya a wajen su sai a karba in kuma ba a yi ba gwamnati ta ɗibo jiyar waɗanda suka kashe sai ta biya su kuma sai a yafe musu a tsintsin da gaske ta tabbata cewa tubar su kai to da aka irin wannan babu gwamnati na da ikon ta ce ta yafe ya ce walau an inkari shi wannan sulhun ko koda akan inkari ne kamar yadda na fara ishara cewa sulhu ya rabu gida biyu ta wannan bangare akwai as-sulhu al-ikrar wa sulhu al-inkar akwai lokacin da za a zo ce wane zai ce wane filin nan da na siyar maka shekaru goma akwai cikon dubu da sai ce na cika maka kaga shi wanda ake neman haƙƙi a wajen shi ya matsa cikwa shi kuma wannan ya ce ai baka cika ba ina bin ka to a haka ya halatta a yi sulhu sunan wannan sulhu shine as-sulhu alal inkar sulhun da ke ginuwa akan musawar wani bangare sai ya zama shi wannan da ya musa a taushe shi ya ba da wani abu shi kuma wannan da yake neman wancan adadi na haƙƙi a taushe shi ya sassauta sai a haɗa a tsakiya ta ce asulhu alal inkar akwai kuma asulhu alal ikrar wani filin nan da ka siyar mani shekara biyar akwai cikon dubu ɗari ɗazu na wuce na ga an fara gini kuma har an tari yace gaskiya ne akwai ciko kaga nan asulhu alal alal alal ikrari shi da ake bi haƙƙi ya yadda duka biyun ya halatta a yi sulhu a kansu saboda mai da umumin adilla saboda gamewar dalilai da ke nuni ga haka dalilai na nuni da cewa da asulhu alal inkar da asulhu alal ikrar dukkaninsu ja'izun ya halatta halal ne a a yi amfani da su wajen daidaitawa tsakanin mutane da kuma dawo da su kan rayuwa irin yadda Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama suke suke so to yana da saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan cikin wannan karshen wannan kitab na sulh ya su Allah ya kai mu darasin gaba sai mu tashi matsaloli na na hawala to sanan daga ƙarshe muna roƙo kuma da fatar ƙara addu'a ga babban malamin malam Usman Abubakar bisa rashin lafiya da yake ya zo da ya samu sauki sosai kama addu'ar tana da matukar muhimmanci ga yan uwa a gaɓoɓi na addu'o'i na bayan Allah kila cikin sujada kila lokacin buɗe baki kila bayan gama tilawa ta alƙur'ani da dai sauran gaɓoɓi da suke da muhimmanci mutum ya wa ɗan uwan shi addu'a da samun sauƙi to muna fata Allah ya sanya rashin lafiyar ya zama kafara gare shi Allah ya ba da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh